بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلق فاختلق, فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce wa bai lahum masalar hayati duniya ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka buga wa al'ummarka misali na rayuwar duniya ka sifanta musu ita yanda take ka bayyana musu haƙiƙanin duniya dan ka su karkata a gare ta ya annabin Allah ka ce musu ita duniya kama'in kamar ruwa ce wannan istinaki ne bayani na misali ne kamar an ce menene misalin da annabin zai buga Allah ya ce ka gaya musu cewa kama'i ita duniya hiya kama'i kamar ruwa ne an zalna hu minas sama'i da muka saukar da shi daga sama fasada bihi nabatul ardi sai ya zama a intaradar ma'u bin nabati sai ya zama ruwan ya cuɗanya da da da tsiro tsiro ya sha ruwa ƙasa ta sha ruwa ta fitar tsiro mai kyau tsiro ya fito yadda ya kamata ya zama cewa ga haske ga nazara ya nuna abin so Allah ce fa asbaha hashiman take bayan nan kuma sai ga wannan tsiron ya zama kamar ba shi ba ya zama hashiman busashe ta zuruhu ya har iska na kwasarsa kenan da shi kenan da shi wannan shine misalin duniya malaman balaga suna ga wannan tasbihi ko tamthili an matsala duniya da halaye daban-daban na farko an buga duniya misalin ta misalin wani abu da yake da babu shi ya samu domin tsoro kafin a shuka shi bai fito ba sai bayan an shuka shi da ya samu kuma ya fito ya yi kyau to haka duniya take ga wanda ya same ka buri buri kana so ka zuwa to ka zo ne kudin to wannan kudin naka shi ake buga misali a nan duniyar da ka samu yadda take kamar a ce tsiran da ya fito ne ya sha ruwa ya koshi ya yi kyau kai ma ka samu duk abin da kake so ya zo hannu fa asbaha shi ma tazruhu riya wannan tsoro shi kuma sai ya zama kamar wato yanka busasshe ya bushe ya kangare ko ba shi ne ba haka za ka zama kai ba ko kudin ya zama babu su ka zama kamar kai ma duka ta kwashi kike ko kuma kai ka zama babu kai kai aka kwashi to da haka rayuwar duniya wannan ita ce abin da aka bar aka ce wa kana Allah hakika ubangiji ya tabbata ala kulli shay'in muqtadira ubangiji mai iko ne a bisa komai haka bawa ya ta a cikin zuciyarsa duk wani lokaci da yake ciki da yake fafutukar sai ya tabbatar da wani abin da ba wani da batacce ba na duniya to yau san Allah muqtadira ala kulli shay'in a sannan ya kai hannunsa a ce abu na kai ta binsa kai ta binsa kai ta binsa ranar da cak ya zama kiliya shekara kaza kana wahala yau ya faru ga biya an ga tef ka zo za ka karɓa kanan lawa ka turo kanan lawa ala kulli shay'in muqaddar kafin ka karɓa an girbe ka ka sa wannan a zuciyarsa wanda ya sa wannan a zuciyarsa zai masa zai sanyi wurin zabura wurin cewa sai ya nemi duniya ta koya dan ya san turan da ya kai gare ka din sai aka yanke shi kuma ya zai kana Allahu ala kulli shay'in muqtadir dan haka ubangiji mai iko ne a bisa komai duk abin da ka sani to Allah yana da iko a cikin ka kuma wannan abin ya zama yana tare da kai bai barka ba ka sa shi a cikin zuciyarka zaka kwanta ka rinka sanin Allah ba mai iko ne zai yi ba zan tashi ba ka tashi Allah mai iko ne zai yi ba zan fita ba ka fita Allah mai iko ne zai yi ba zan dawo ba haka yake kuma haka take wani ya kwantar da tashi ba wani ya tashi bai iya fitowa ba sai fito da shi aka yi wani ya fita bai dawo ba kada Allah wala kullu shay mustaqra to lalle mutum dinga ta wannan a rai kai dinga jin kamar ilimi ne eh ya san Allah yana da iko a iko a aikace ka dinga kallon sa za a buga maka shi ka dinga kallon zai bayyana a kanka to wannan rayuwar duniya kenan Allah ya ya buga mana misali a babu a gane rayuwar ita rayuwa da ba rayuwar duniya da ba ita ba duniyar da ba suna da alaƙa ne kawai amma rayuwa kawai a ce rayuwa to daban take ba ba ita ce rayuwar duniya ba rayuwar duniya daban ita kuma sannan ita kanta duniyar daban abin da ake cewa rayuwa gamamman abu da rayuwarka ita ce rayuwar da garin da ka samu zuwa ran da ba za ka kare ba rayuwa ce dan adam rayuwarsa daga ran da aka yi shi zuwa ran da ba zai kare ba duk rayuwarsa ce a san da aka yi ran ba a duniya nan ba a wannan nan ba ne a alamun arwahi ne ba a yi jikinka ba sannan san da aka yi jikinka sannan aka ce a ɗauko ran a sa a cikin jiki to a can inda kake ba rayuwa kake ba ba su nasa rayuwa ba da ka zo nan duniya aka sa ran a cikin jiki rayuwa kake idan ka tafi kabari rayuwa ce wata iri canji canji ne kawai na rayuwa sanar sanar ake canjawa da rayuwar da kai kafin a busa ran a jikinka sunanta rayuwa wata iri ce rayuwar da kake a wannan sararin sunanta rayuwa wata iri ce rayuwar da zaka a kabari sunanta rayuwa wata iri ce in an tashi kuma rayuwar da zaka yi da ba wata rayuwar ba irin bayan irin ta ita ce ta aljanna ko ta wuta shi za ka ce ba za ka ƙare ba ai rayuwar ɗan adam tunda Allah ya yi shi to ba zai ƙare ba a gane wannan kwata kwata ɗan adam ba su da ranar da ya ƙare sai dai ya ƙara wata rayuwa ya fara wata ka ƙara rayuwa ta rai ta rai kawai ka zo rayuwa mai rai da jiki za ka ƙara wannan rayuwar mai rai da jiki ta duniya ka zo ka yi mai rai da jiki ta cikin kabari za ka ƙara wannan ka zo ka yi mai rai da jiki a cikin aljanna ko a cikin wuta ita kuma wannan haƙa ba to in za ta kare to ita wannan ita ake cewa rayuwa kawai za ka ce wannan rayuwar duniya ta to ita ko rayuwar duniya wata jirgi ce wata yanki ce daga wannan rayuwa an gani rayuwar da kake ta duniya ita rayuwar duniya da kake musamman hayatin duniya wani yanki ce daga rayuwa ga mamiya to kaji rayuwa daban rayuwar duniya ita kuma duniya ita kuma duniya wani sarari ne fariki wani wuri ne wanda shi kawai ba komai a ciki sai abin da aka yi ita duniya da kake gani ita ba za ta ce a zarge ta ba ita ba za a yabe ta ba duk abin da ake zargi rayuwar duniya ake zarge ba ita duniya ba duniya ta zo wurin su ɗari da goma sha biyar a cikin alƙur'ani ana a matanta amma ba inda aka ita ita duniya akan ta aka zarge ta sai dai rayuwarta misalul hayati duniya la'ibu innamal hayati ne la'ib duk hayati duniya ba inna ba duniya ba ita duniya wani wurin ma yabanta ake rabbana atina fi dunya hasanatan wala tansa nasibaka min ad-dunya to kaga nan ba a ce rayuwar duniya ba ita duniya ake magana zaka ita duniya gida ce wanda aka kawo ɗan adam a cikin ta ko shi mai kyau ko shi mara kyau kawai ita ba ruwan kamar makaranta university yanzu idan dan aji ya zo aka ja mu jarrabawa ya zauna ta kyau in ya je aka ba shi sakamako mai kyau sai ya yabi makarantar sai ya yabi inda ake jarrabawa ƙa'a ɗin ta imtihani in kuma ya rubuta jarrabawa aka kada shi ya faɗi raga-raga saboda bai karatu ba sai ya zargi wannan to haka rayuwar duniya take bayan Allah suna jin daɗi da rayuwar duniya don suna bautawa Allah a cikin suna tunanin Allah suna jin daɗi suna yin sallah suna sadaka suna abubuwa daban-daban da suke jin alaƙa su da Allah mai daɗi a duniya to a nan ai shi sa sai na abin kita madalla da duniya matakin mumini zuwa lahira yanzu wanda ya je lahi wanda ya je lahira ya ya fara karɓar roman nan yana jin daɗi zai manta da duniya ai duniya sai dai godiya shi ne ko tun da ita ce matakin da ta kai shi wannan wurin to wanda kuma ya je bai daidai ba a duniya da ya zo bai shuka daidai ba in ya je can ai ba zai manta da duniya ba sai ita tsire mata to ita duniya gidan jarabawa ita kuma jarabawa a karan kanta ba a suwa mai kyau kuma da kyau sai abin da aka zana a cikin ta to wannan ita ce duniya shi ta annabi wa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na muslim yace inna dunya qulwatun hadratu fa inna allaha mustakhlifukum fiha liyudra kayfa ta'malun ita duniya kamar kayan marmari ce ga kanan kulwatun mai daɗi ga ta nunanniya Allah zai sa ku a cikin da dan ya duba ya ga me za ku aikata ita duniya gira ne fanko sai abin da aka to rayuwar da ake ta duniya wadda take ba mai kyau ba ita ce abin zargi duk inda za a zargi duniya to rayuwa mara kyau ta cikin ta ake zargi an gane haka anan an buga mana rayuwa ta duniya yadda take ga waɗanda suka nutsu da ita rayuwar duniya suka ce ita ce kaɗai a gaban su ba rayuwar lahira aka ce to ita fa rayuwar duniya Allah ne za mu girbe ta sai ka san abin da ka shuka a cikin da in ka shuka a cikin da ka shuka banza shuka shi shuka a rayuwar lahira ita ma lahira yadda take a nan ake shuka a girba a can an ga ta malam ita haka rayuwar lahira take a nan ake shuka amma ai ita ce rayuwar cin su sai a lahira baka ji wani ba da mafarki ya mafarki ya kwanta ya yi kallolin da kuma sai mafarki yana mafarki sai ya gaishe ya je wani gidaje sai ya gaishe a lahira aka ce masa nan lahira ce ya ga gidaje masu kyau don ya fara ratsowa aka yi sannan masa ya ji wurare mana da fitar hankali yana da sannan ne nasa aka wuce aka tafi wajen waɗansu wanda ba su kai nan ba nan wurin yana da kanto ko nan ne aka wuce aka tafi can waɗansu irin rusassun gidajen nan nan ka danga ta ɓalle za ka ce to ka nan ne mafarkin can na suwa na suwa ne nan aka ambaci wasu mutane can nan kuma kai ne to ni ya ai su ma su ma ba a nan suka gina ba a can suka gino abin kai nan wanda ka gina kenan Ayo, ya ga kamar gaske kuma saboda irin mafarkin nan da gaske kamar gaske. Sai ya farka. Kaga mutum wannan sai neman kayan bulo da kayan hatsari. A tsare ku. Ayyukan ayyukan ka na gari su suke gina maka wancan gidan na can. To shine. Ba mu je malam.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله يكي كدي دعاء waɗanda ake alfahari da su a nan duniya su ne ƙawace-ƙawace na rayuwar duniya wanda jama'a suke kwalliya da su ai kwalliya da ƴaƴa ai kwalliya da dukiya su ne ababen ƙawa na rayuwa to a nan gashi can muna da zuyina linnasi hubbu shahawati minan minan nisa'i to ba a faɗe ta a nan ba can ma an ce an awa kayan awa ne ake ambata sai aka faɗi mata sannan aka ce wal banuna wal qanatir da muqannati min az-zahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal al'am wal haram to a ta an lissafa wajen abubuwa guda shida to nan kuma sai aka ce kawai kuɗi da dukiya su ne kawar duniya to ina waɗancan suna nan a cikin nan su ma suna nan cikin nan yanzu mata ba suna cikin kudin ba ya za ka kaure ba su su almalu kawai ma ce su ciki ba sai da sadaki ba Allah ya wadata sai ka mika kuɗi sannan a baka mace wajibi ne wannan to ashe almalu in kana da kuɗin matan za ka zo kenan sannan kuma ko za ka aure sai ka ɗauki nauyin cire ita da me za ka cire ita to almalu kaga kaga ana ko ba a ji mace ba tana nan cikin nan sannan maganar abun hawa wancan musawwamati yana nan sai da kuɗi da me za ka siya a mota da me za ka ko keke da me za ka siya to ashe nan ko ba a faɗe shi yana cikin almalu kayan gona yanzu ba da manomi ba shi ne kudin bai don haka ashe almalu wal bazuna a nan kuɗi na nan a ciki kawai da kuɗi da ƴaƴaye waɗannan shi ne duk suna cikin waɗannan guda biyu su ne ƙawace-ƙawace na rayuwar duniya to waɗannan iyakar ƙawarsu kenan a rayuwar duniya amma fa a lahira la yanfa'u malun wala banun su waɗannan da kuɗin da dukiyar ba za su amfana da kai komai ba illa idan Allah ya sa dukiyar kai haka za wa haka da Allah na baka wannan ta nan Allah na bayar ta nan Allah na bayar ta nan dukiya kenan ƴaƴa kuma su biyo ka a cikin da'a wa ma amwalukum wa la awladukum eh illati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salih haka Allah yake iyayenku da dukiyoyinku ba za su kudatar da ku da komai ba a wajen mu sai dai in sun yi imani sun aikata aiki na gari to ka ƴaƴa da dukiya da aka bi da su hanya ta gari wannan yayi daidai to wannan almaru wanda mun na zulutul hayati duniya Allah ya yi musu alamci cewa kawarsu an fi amfani da su a rayuwar duniya shi yasa to kuma sai aka fara gabatar da almaru sannan albanuna sai da aka fara cewa dukiya sannan aka ce ƴaƴa to dukiya ta biya ne shi kuma tsari da nizaji irin na Qur'ani da kuma irin na larabcin ma duk abin da aka fara gabatarwa to akwai dalilin da yasa aka girkintar da ɗayan ba a gabatar da shi aka gabatar da wani za ka ce inna safa wal marwa to ba da safa ake fara ko da marwa ake fara to fara ambatan safa shi ya jawo a fara yin safa din sanan marwa ka gani to nan kuma aka ce almari to me yasa aka fara gabatar da kuɗi akan ƴaƴa wanda su ruhi ne da jiki saboda na farko akwai umuri na abin da ake nufi da kuɗi ya fi a cikin mutane a kan ƴaƴa za ka samu wani bai da ƴaƴa ko amma ba wanda bai da kuɗi ko ya in dai kana rayuwa kawai ko ba ka fi ayi ko ba ka fi kane ba to shi za ka fara ga wata almaru an gani to amma wani in an ce da albanunu ai shi wani bai ɗan ba sai ka da ake albaruru sai ya shi gani ba da shi nan ba a zo kai na ba yawa ya ka fara almaru an zo kan ka an gane sannan hudura da ƴaƴa da dukiya wanne ya fi haɗari a wurin mutane dukiya yau mutum nawa ne da mai ƴaƴan zakan kuɗi shi ne za ka san wannan ne ita ba ni ba kai ya kore shi yau da ya ji ya kashe masa kuɗi dan nasa ne kuma ai ba za ka kirgu ba dai kirgu ba ko ba ka ba za ka kudura ta kuɗi da yadda yake jefa jama'a cikin haɗari kuma sannan wanda ya faɗa cikin haɗari cikin kuɗi amma ɗa da ya faɗa cikin haɗari da su yawa to za ka shi yasa don kudura ta dukiya dalili kenan aka fara gabatar da da dukiya sannan kuma ita dukiya tana da wani abu ba ta da babba ba ta da karami ba ta ɗan yaro ne wajen ba ba da tabo yaro karami zai miƙa ma hannu ka ba shi tsoho bai bar kuɗin ba matashi kuma kana ma kenan sai da kuɗi kowa kowa a fagensa yana so yanzu yaro ko muka kasa ne ke ba ni kuɗin makaranta ba zai banta ba wani mahaifi ba shi ne je dai ba ba ka ba ni kuɗin makaranta to haka wannan shi ne a ra'ayi halin dai Allah ya gaya mana mu bi a hankali almalu wal banun zinatul hadidin kada wannan awar ta dauke mu shi yasa daga nan sai yace wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban al baqiyatu ma'ana kaga ayyuka nagari masu da goma shine baqiyatu salihatu wato al a'malu salihatu al baqiyatu an gane ayyuka domin salihatu din sifa ce ta wani mahajjubi da aka shafe ثالث الأعمال الصالحات كما الأعمال الصالحات الذين التي هي الباقيات ayyuka na gari wanda su ne wanzanzi domin wasu su ba a wanzuwa ayyuka na gari duk aikin da ba na gari ba ba zai wanzuwa su kuwa wanzanzi ne to amma sai aka fara gabatar da albaqiya su din akan salihatu ne yasa saboda an ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya ita zira ta hayatid dunya za'ilatun mai gushewa ce shi ku ayyuka na gari baqiyatu sai aka fara ƙara baqiyatu din dan ka san wancan za wacce wacce ko mai gushewa ce an gane zaka aiki na gari waɗanda su masu dawwama ne me yasa aka sifanta su da dawwama saboda dukkan abin da kai na gari in ka nika sadaka a duniya za ta wanzu wanzuwar da ba za ta kare ba ka wanzu me za ka mutu za a je a shirya ma ladan sadaka kai ta gurgura kai ta gurgura ba ya da zai kare a ya wanzu haka dukkan abin da kai nazari to Allah zai wanzar da shi ranar alkiyama kai ta cin amfaninsa shi sa aka ce albaki ya tsaya ya wata rana an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akuya aka yanka aka gyara ta a gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin girkin Aisha ne aka gyara ta shi ke sai aka yi ta shigowa masu bukata na nema ana ana ta sadaka ana ta sadaka ba abin da ya saura sai Allah ka faɗa ka san Annabi yana san Allah ka faɗa da ya shigo sai ta ce yace yaya na wani sai ta ce wallahi duk an ba da shi ya ƙare saura Allah ka faɗa ta ce a'a abinda za ki ce duk gaba ɗaya yana nan ba abin da babu sai Allah ka ba duk abin da aka bayar aka bayar Allah yana nan ma inda ku ya fadu ma ta biye biye wajen Allah ya yana nan to ka ji yanda abin yake shi yasa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yake cewa wai dan adam ya rinda cewa kuɗi na kuɗi na wa halaka min malika illa ma akalta abnaita أو لبست فأبليت أو تصدقت به وبقيت kana cewa dukiya dukiya ita ne ba da wani dukiya na adam sai abin da ka ci ya zama ya ya rike a cikin ka ko kuma abin da ka sa ya riddige ko kuma abin da ka bayar sadaka saboda Allah ya wanke dukiya ka duba gani ka san kuma in ka duba in ba sa'a ba sai wanda Allah ya yi arzikin da su za ka ga in ya tsaya cikin wannan uku yanzu a cikin kuɗinka gaba ɗaya a ina suka fi tafiya a cikin abin da ka ci ko abin da ka sa kai amfani da shi ko abin da ka ba wa Allah ɗauki biyu ka yi zana ka san za a rushe da yawa ai tsakanin cin da sawar wannan in ba a sa'a ba sai ya fi yawa akan miƙawar to kaji to kaji da sai da tunatarwa ne wani da tunatar da kawo nan haka nan wata rana to ku je dai karatu mala khairun inda rabbika Allah yake baqiyatu salihatu ayyuka nagari kyawawan wanzanni masu wanzuwa khairu inda rabbika su suka fi alheri amma a wurin wa a wurin ubangijinka ya rasulullahi a wurin ubangijinka su suka fi alheri a wurin wani kuma ba su suka fi alheri ba shi wani ya ga kuɗi kawai shi yake masa alheri ne ya ce an ce ya kawo hadi aka ce ai ma addu'a ko kuma a baka kuɗi ya kalli malami ne kuma na Allah ka gani sai wata kima sai ta kawo sallah a ya mutsa dan ya mutsa eh su daga khairu inda rabbika amma lalle lalle abinda aka bayar aka yi na ibada da addu'a shi ya fi alkhairi a wurin ubangijinka akan waninsa kowane iri ne kuwa kuma akwai fuskoki fiyayya alherin tsakanin da yawa na farko da dukiya da 'ya'ya in za a kabari gaba ɗaya raka ta suke su dawo ko motoci na ka da za a ɗauka a shiga wannan motoci duk raka ta za su dawowa za su ƴaƴan ma binne ka za su su dawo to shi kuma albaki ya ta sali haka ba ayyukan ta kyawawa ba wallahi suna ta shi da kabarin ka ya zo a cikin hadisi wanda yake ingantacce hadisin Abu Dawud da Baihaqi annabi sallallahu alaihi wasallam dogon hadisi ne wanda ake faɗar yanda ake fara ɗaukar ran mutum har ya je kabari hadisin yayi wannan bayani to a ciki bayan an binne mutum sai ya ga wani mutum idan mutum mumini ne mai baki ya fi sali haka din nan sai ya ga wani mutum ya shigo kabarin da kyakkyawar fuska da kyawar kaya ƙanshi yana bugarsa in ya shiga sai ya zauna ba amma zuwan ba ba shi ba ne saka ya zauna sai ta ka malam in ji shi na kabarin ka malam da kyakkyawar fuska wane ne kai ya ce ni ne aikin ka na gari baka gushe ba ba ka sakaci daga aikata ni yau ne ranar in zo in zauna da kai in ta yi a saboda a kalli wani wuri mutum ya kalli wani wuri sai Allah ya buɗe masa wata kofa ta rayyani wanda zai ringa kwasar ni'imar aljanna yana cikin kabarin nasa kawai shi kenan sai shi mutum mutum da a sannan dan shakowa yake zai ce ya ubangiji a tafi alƙiyama mana yanzu eh to aiki na gari shi zai taya ka zama daga ba cewa in cikin gida kun ta hira a wurin ku kita sai ka ga mai hira da za ku yi a lokacin kuma Allah ya san hira da za ku to shi kuma wanda bai aiki na gaba bai aika baki ya tsala ya ba annabi shi ma a hadisin duk guda ɗaya ne hadisin shi ma ya ba da labari shi ma ana gama tafiya wani zai shigo shi ko mai wani karkatacce fuska mummunan gaske da ɗoyin banza ɗoyin mara kyau ya shigo sai kuma waye wanda ya ce a ni ne aikin ka nan da muka saba da kai a can nan ne za ka ce baka san ba kuma lafiya shi mu to dan haka wajibul khairiyya din da aka ce khairun din to lalle khairun din tun daga shigar kabari tun daga rayuwarka da za ka tashi zai taraka ka wannan duk fargaba ke binan binan binan aikin aikin ka na gari shi zai maka jilala zuwa har ka je inda za ka huta kuma to yan uwa ya za a ga bani wannan ba in ba dan shedan ba haka kawai shedan ya zo ya hana ka kana jin wannan kuma haka fa abin yake haka abin yake da qur'ani yana faɗa da ne qur'ani yana gaya mana yanzu muka karanta hadisin sa me me ya umar gare ni to me yasa me yasa ba ka iya dawoma wajen aikin alheri ka ji ga yanda yake haka yi zuciya amma sai a sai a yaji ta sai a sai a sai a tsaya a mata tsawa sai ka tsaya kana faɗa kamar mahaukaci tukun da kai da zuciyarka ka zauna yanzu kamar yanzu yadda ka ji wannan in ka koma gida ka zauna ka ce ke na ji irin abin da Allah yake taradawa masu aiki me yasa ba kya so in ta sallah in ta sallah me yasa ba kya so in dinga sadaka da zuciyarka ga yamin sai shi kuka ce to za a yi kina so ko ba kya so to sai ana haka kai wani wujuja ka tukunna kuma da safa in ka fara ka kai wannan fadan da baki ta da safan ta ka fara wani abu can ajiya da kai ka ce a ɗauko ta aje a kaiwa na a kaiwa a kaiwa ne ko sannan maka ta da sallah kai kai har sai ka ji ka gaji duk dabobin ka safar da su da ibada sai ka turmushe zuciyar taka sai ita ma daga baya take to na dawo ni ma ina san abin da kake so shi kenan haka bayan Allah take hore zuciyar abin da ba ta san nan to me kyau ne in ka ji zuciyar ka ba ta so ba ta so me kyau ne jiza ba ta so da yawa in ka ji tana so to ba ta so ba sai bayan ka lallasa ta tukunna sai ka bata wahala zuciya sannan take yarda da kai akan abin da Allah yake so kuma ta ji wannan abu amma haka kawai da wuya tunda Allah ya sifanta ta da amaratin da suke shi ne sifanta to sai ka janye ta daga wannan sifar ma'ana ka nemi Allah ya karkatar da ita ta zama kuma mai horo da kyakkyawan aiki ba ba mai horo da wannan aiki ba to wa khairun amalan kuma dai shi baqiyatu salihati su suka fi tabbatar wa mutum kyakkyawan wato buri a wurin Allah kyakkyawan burin ka da kake da shi ba abin da zai tabbatar maka da shi sai ba ki yaki salihati kyakkyawan ayyuka na gari su suka fitar tabbatar da mutum burin sa a wurin Allah shine khairul amala to me ba ki yaki salihati annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar hadisi na abi dawud ta kunnan baqiyatu salihat su ne baqiyatu salihat malamai kuma saboda an samu wannan daban da su wasu ka faɗi cewa wasu da'a ita musu ne baqiyatu salihat suke kai baqiyatu salihat dukkan wani abin da Allah yake so to aikata shi ainihin wanzuwa ne to yana cikin baqiyatu salihat to
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا bayan ta buga musu misali ya rasulullahi na rayuwar duniya da kuma yanda yake ƴaƴa da dukiya irin matsayinsu a duniya da kuma abin da yake yafi kamata su kifu na su ayyuka na gari wanda zu sannan ga yawo al'umma ka ya annabin Allah wata rana wata rana ce Allah yake yawmu nusayyirul jibala ranar da za mu tafi ayyubihi wa izhabu biha ranar da za a tafi da duwatsu daga wannan gingin gingin da kake ganin su kamar dana kamar gasu nan musamman a wuraren kasashen larabawa gima-gima Allah ce musawiru ha za mu ciki da wannan dutsunan daga an waje al'arzi daga ban ƙasa gaba ɗaya ta fira haba an mun basa ina za ta ta zama ƙura a bashi ƙeƙewa ko ta zama kan ihilil manfus dutse duk girmansa a daddake shi iska tana ɗauke shi ya zama ƙura wata rana ce za ta zo da haka za a yi Allah ke wata ran arda barizatan ya rasulullahi ko kuma ya kai wanda ya inganta ka iya gani da za ka gani a wannan lokacin za ka ga za ka ga ƙasa barizatan ta fito fai a fili me fai a fili da Allah ka daina amsa waya ne yau waya amsa waya ne na ji magana wata ran arda za ka ga ƙasa barizatan ga ta nan a tinki ba karkata la tara fiha wajen wala amta ba tudu ba fari ba karkata ba loko kasa ce ga ta ta ba dutse ba gini ba mutum ba bishiya ba tsiro ba komai subhanallah ya zara haqa an safa safa haka Allah ya ce wa hasharnahum a lokacin za mu tashi mutane bayan mun wa haka falam nugadir minhum ahada ba za mu ga kowanne ɗaya daga halitta ba sai mun tashi shi duk wanda ya fi kulinna al-awwalin wal akhirin la masmuuna ila miqati yawmin ma'lum da na farko da na ƙarshe gaba ɗaya sai mun tashi shi ba wanda zai fake a wani lungun ƙasa a ciki ai an man taruwa ne da tashi sai ya zo ba za mu ga kowa ba in ji Allah yawma najma'ukum yajma'ukum liyawmil jam'i la raiba fihi to wannan ƙasar da Allah ya ce dutsuna sun tafi ba komai a kanta ba karkata ta zama fili fetal to a ita ce za a tashi kiyama ko kuwa wata ƙasar ce daban to wasu suka ce haka suka ce ita ce za a tashi alkiyama kamar yadda ake cikinta da kuma an gyara ta an faifai ta ce a na ciki kuma su fito to amma wannan ba magana ita ce mafi rinjaye ba wata ƙasar ce za a tashi alƙiyama a kanta ba wannan mace tun da ai Allah ya gaya mana yau mutu bajalul ardu gairal ardu za mu canja ƙasa ba wannan ƙasar da kuka sani ba to an canja take ba wannan bace ba ko ma dai Allah ya faɗi sunan inda za a tashi alƙiyama ina ne haba ala ramma ala ramma ba lokacin jari ka shi kana ta faɗa kullum Allah ya faɗi sunan wurin yanzu Allah ba wanda zai tuno eh yawwa alarama fa inna ma hiya zajratun wahdatun busa ce ɗaya za a ci me busa ya yi ta fa idza hum sai ga su a sahira sunan wurin da za a tashi a kiyama sahira sunan kasar kenan wurin kenan busa ɗaya za a shi kenan sai ga kowa a wurin to sai ko yanzu mu je aya ta gaba mu ji in an je wurin ne me zai fara faruwa to وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة mm, بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا wa uridu Allah ya ce za a bujiro da halitta idan wannan rana ta yi za a bujiro da su gawa za a bujiro da su ala rabbika mana ya rasulullahi ba inda bayi za su bujira sai wajen ubangijinka kuma za su bujira saffar sahu to sahu daya ko sahu sahu nan dai saffan aka ce to suka ce a sahu sahu ake nufi da saffan din an faɗa daya amma sahu sahu ake nufi kamar yadda aka ce yau mai yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan ai kaga sahu aka faɗa to amma waje a rabbuka wal malaku fa to a sai can ma saffatin saffan saffan ne mala'ikun ba su ma sahu sahu ne amma can sai aka faɗi sahu kawai ɗaya ko to nan ma da aka ce urulu ala rabbika saffan shi ma sahu ne amma sahu sahu ake nufi wasu suka ce a ai alkiyama tsawo ne da faɗi da kuma nauki nauki na wurarenta wani wurin sahu za a tsaya wani wurin sahu sahu za a yi Eh, ba dai sa kuɗa kawai an gani ba dai sa kuɗa ba yanzu tun daga kan annabi halitta ta mutum da aljan da aka yi shi har zuwa wanda za a tsare aka ce an tashi a fage ɗaya yaya to kuma sahu za a to wani wani malami ya ce ai a ce sahu ɗin guda ɗaya ya fi shi ya fi bayyanar da ƙudurar ubangiji duk gaba ɗaya sahu ɗaya za a gaban Allah kuma Allah ya ce laqad ji'tumuna idan suke sahu me za a fara ce musu Allah sai ya fara cewa laqad ji'tumuna furada to gashi ku bayi kun zo mana furada kun zo da qad ji'tumuna kamata amma furada din ba wannan bane da ƙarfi tumuna kama ka naɗa naku mu a wala marra gashi kun zo mana bayan kuma kun dawo kamar yadda muka haulace ku tun farko irin zuwa irin irin ta- irin zuwa wanda kuka yi irin tafiya tafiya ce wanda kuka yi to kun dawo irin tafiyar da kuka yi yaya kuka tafi ya ɗan adam ya zo duniya ya zo ba ɗa ba kuɗi ba riga ba wando ba takalmi ba hula ba komai to haka zai dawo wajen Allah haka zai dawo wajen Allah Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa kai fa yusharu nasu yawmal qiyamati ya rasulullah ya za a tashi mutane na na alƙiyama ya annabin Allah ya za su tashi yace fa fatan za su tashi ba su da kakanni wuratan za su tashi ba su da komai da su kira gurulan ba su da ko shayi babu to ba haka ta zo din ba ai duk dan adam haka ya zo ba komai a tare da shi shayi ma babu to haka zai koma ba shayi ba riga ba wando ba komai haka za a tashi Aisha Allah ya kara mata yarda sai ta ce wani nisa'u sai su hammata ya rasu lallani sai ce hammata sai ta ce amma muna za mu ji kunya kenan sai ta ce annabi ya ce ina ya aisha lamarin ya wuce haka al'amru ashaddu min zalika tsananin ranar wannan ya wuce tsayawar kalle kalle ko wani abu da kake magana kowa ba abin da zai fitar da shi sai kansa kai tana nan gaba ba Allah ce mu lafiya Allah ya rangwanta mana Allah ya ce bal za'amtum Allah naj'ala lakum maw'idan bal ku masu inkarin ba za mu tashi ranar alkiyama ba to ga ku a gaban mu yaya kuna tsammanin Allah naj'al lakum maw'idan cewa wai ba za mu ta muku wannan ranar da muke cewa za a yi za a yi ba za ka zo ba gashi ta zo ga ku kun zo kuma ba mu ne ne daga wannan inda duk mu ne ai yaya ta cewa za ta ci alkiyama wannan kuma da amtum din magana ce akan waɗanda suke inkarin ba za a tashe su ba to gashi an tashe ka sai ka ce yaya to ai wanda wanda ma bai inkarin ba wanda baya mutu za a tashi alkiyama ya kamata ya zama aikin sa irin na masu sun yadda za a tashi alkiyama an gane kafirai ba sa aiki irin wanda suke suka san za a tashe su a yi musu sakamako kun ji ɗaya sannan ba su yadda ma za a tashi ba to kai ko musulmi ka yadda za a tashi to amma kana aiki irin na wanda suka yarda za a tashi nan ne ba ya kamata a duba da kyau domin in dai har mutum ya yarda za a tashi ya kamata ya kokarin yanda in ya tashi ba zai ji kunya ba a gaban ubangiji tunda ya yarda za a tashi so
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله أكبر Allah ya ce wa bi alkitabu muna nan a fagen alkiyama har yanzu dai muna nan a cikin ta Allah ya ce wa bi alkitabu ga bayi sun yi sahu sahu a gaban Allah ga kuma waɗanda suka yarda da wanda ba su yarda ba duk sun je wurin ko ba ka yarda kuma ko ka yarda kana wurin to me zai faru Allah ya bi alkitabu sai a sai a aje littafi kuma sai a sanya littafi kowa a bashi littafi nan kitabu alkutub na na alkutub ne kowa za a bashi littafin sa yana da littafin sa duba aka ce wudi alkitabu saboda Allah ne yake magana ai yanzu ba a riga an kai an ada littafin ba amma Allah ya ce ki an ada littafin kamar an aje ba za a ada littafi ba an aje ma littafin lokaci yayi har an ada littafin saboda sai yayin sai ka jan sai an ada littafin shi da ake magana da kama an yi rubi alkitabu za a ajiye littafi littafin kowa shine ma wanda Allah ya taimake shi wannan littafin nasa aka mi dan kowa mika masa littafi za a yi wanda aka mika wa littafin sa Allah ya taimake shi dama ta bangaren dama littafin aka miko kuma da dama za ka karba mumini kenan da ya karba yana karba kafin ma da Allah kafin ya bude ma ya karanta ya ji nauyin littafi ya ji a jikinsa cewa an gama an dace duk gud gud gud gud gud sai a cikin littafi sai yake ha umqra'u kitabiya kai yan uwa kai mutane murna ta ishe ni ta tsallake ni dan Allah ku zo ku karanta littafi na ba ma ni ba an karanta yana gayya a zo a karanta littafin ka saboda cike ki da abubuwa na sharafi wannan mumini kenan Allah ya sa mu cikin sabanin wanda ba mumini ba shi kuma wanda za a ba shi littafin sa da hagunsa Allah kiyashe mu to shine wanda Allah yake cewa fataral mujrimina mushfiqina mimma fi sai kaga su ko mujrimai kafirai kenan mushfiqina suna masu jin tsoron ai khaitina bimma fi suna masu jin tsoron abin da yake cikin littafin tun su ma kansu karanta tun suna karɓarsa sun ji ba kyau suna jin tsoron meye ma a cikin littafin shi kuma wannan kaga shi ne yake ya laika ni lam uta kitabiya ina ma ni ba a bani wannan littafi ba wa yaquluna sai su ci gaba da cewa ya wailatana ya laitana ina ya kai kanmu sai isti'ara ce wannan suke yi a kan isti'ara ce cewa ya laita na kira suke to wanda ake kira ai sai wanda zai zo to ita ita halaka mutum ce to amma yau ita take kira sun mai da ita kamar mutum shi yasa ya zama ita ara makaniya kamar mutum ke halaka ina kike zo lokacin ki yayi me za ta yi ki batar da mu gaba ɗaya dan kan duka azaba wasu ne sai kike kira halaka ma li hadal kitabi su ce wannan irin littafi wani iri ne wani irin littafi la yugadiru sagiratan wala kabiratan littafi ya zama bai bar kankanin zunubi ba wala sagi wala kabiratan babban ma bai bar shi ba bai bar karamin bare ma babba illa haka sai da aka kirga gashi na gani ka san kai dan kankanin zunubi shekara tun farkon balagarka gashi a rubuce ka gani to ka duba ka ga anan abinda suke kuka cewa ga littafin ya kirgo babban zunubi da karami ba su ce an yi an sa musu abin da ba su ba ba ba zalunci suke kuka ba suna kukan kirga ne me yasa ba a manta ba da wasu ko da za a kawo wasu shi ne abin da suke magana ba ya zama komai da kankani da babba illa a hasaha sai da wannan littafin ya zo da shi to anan ne ake so a to mumini ma ba sai kafiri ba domin shi muminin da ya yi ya tuwa ba ko karamin ne ko babban ne ai za a gani kenan ana la yugadiru sajirata wala sajirata illa ahsaha to to ina in ta yi ta dubu ka ba'ira ma su nuna an nuka fir'aun kun sai a cikin wani rukun mara kalan kalima inda Allah yake cewa idan kun bar aikata manya manyan zunubai mu kuma za mu share muku kanana to in an share kanana ai nan da ba ji an ce to ga karanya ba ban ba da karamin ya sharu aka ce eh akwai abu biyu na farko dai da ba shi kafiri ba magana da karamin da babban aiki zai gani cewa wanda aka ce in kun bar manyan zunubai za a tare muku ƙarama ai mini ne to da haka zai yi wannan maganar da kafiri ake a nan shi ne wanda ba a bar ƙarama ba bare babban za ka da shi ake ta ji makauta ta ɗaya kenan makauta ta biyu kuma ka ce har muminin ma ana ƙaramin da babban zai gani dalili saboda ya gani sannan za a shafe a ce ko ba za a kama ka da shi ba dama amma alƙawarin ba za a kama ka da shi ba to sai da ka gani don kakka da ba kamar dama can kamar baka yi shi ba a ka ga ka yi shi sannan ka ga kuma an cika masa alƙawarin bakin ba za ka kirga masa shi wajen ke tsari ba to wa wajadu ma amilu habira bayi za su samu abin da suka aikata a nan duniya na sako wanda ta wajabta musu akuba ta sa lalle su ga sai an saka musu shi da shi su ga shi hadiran ai musu ga tarfi kitabi gashi a tabbace a cikin littafin su to sai yaya wa yaquluna ko shi ne wala yazlimu rabbuka ahada Allah ya ce kuma ku sani fa wannan abin da ake cewa bawa ya ga fari shigin zunubin sa duk ba wanda aka tsara masa ubangijin ka baya zalunci wa nadau mawazin al-qist al-yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana min qalu habatin min khardal atayna biha haka Allah ya ce wa kafa bina hasibina ce ubangijin ka baya zalunci abinda duk bawa ya gani wallahi shi yayi duk abin da ka gani kai kai Allah baya ɗebo zunubin wani ya manta ya sa wani a tsafto nan ashe lissafin wani aka sa wani wallahi babu kuma ba za ka yi abin a ce an ƙara maka ba a ce oke an manta an ƙara ashe ba shi ne ba shi kai kai ba ƙari ba rage ba gogewa ba kilina ta gujewa babu ainihin lissafin wanda yake lissafin masu lissafin mala'iku da masu rubutu su kuma suna yi da umarnin ubangiji sai yana ganin su ba za su kuskure ba daidai za su rubuta dan haka Allah ke la yazlimu rabbuka ahada dan haka Allah ba zai yi azaba da zunubi na wani ya wani ba ko ladan wani a ce an tauye ba a baka ba a ladan ka za a baka sai ma idan kai abu daya kaga ya zama goma inna lada ne amma na zunubi yana nan a ɗayan sa yana tsara masa da saboda irin adalci da kuma rahama ta Allah so
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذرية وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا كأنبتا يا النبي الرحمة لذاك أنبتا إذ قلنا لو كتن مكة فتاة ملائكو مكة اسجدوا لآدم mala'iku ku yi sujada ga annabi adam fa sajadu sun yi eh sai suka yi amma sujada ce wannan sujada ta dunkuso ba sujada ta sawa a goshi ba haka mai tafsiri ya tafi amma zai yi ta sawa a goshin ce ma amma ba ta ibada ba sai ta zama sujudu ta hinyata sujada ta gaisuwa a cikin shari'ar a sannan su an yadda su haka su yi sujada amma da nufin gaisuwa amma mu a shari'ar mu ba a yadda ba ko da niyya ko ba niyya ba za a yi wani sujada wannan shine ka'ida a shari'a ta addinin musulunci mala'iku an ce su su da sai suka yi gaba ɗayan su ku suka yi suka imtisalan da amrin lahi wa da'ati suka yi sadar da umarnin ubangiji illa iblis sai dai iblis kadai shi bai yi ba ya yi girman kai bai yi sujada ba kamar an ce me yasa bai yi ba Allah ya ce kana min aljinni saboda dama aljinni ne fa fasaka an amri rabbi shi yasa ya fita daga aikin da'ar ubangijinsa daga shi yasa bai sujada ba to wannan yana daga cikin makama da wasu malamai inda ana ta malamai na so masu son su tattauna ta ilimi a cikin qur'ani suna ta maganganu a irin wannan su ce mala'ika shedan mala'ika ne su kawo hujjoji su wasu kuma su kai shaidan ba mala'ika ba su kawo hujjoji daga cikin masu cewa mala'ika ne wannan aya tana daga cikin waɗanda wasu suke cewa mala'ika ne kuma ita dai aya tana daga cikin makamar waɗanda suke cewa ba mala'ika ba ne inda wasu suke cewa mala'ika ne Allah ta yi lokacin da muka cewa suwa su sujada sai suka yi banda iblis to ai ba da can da mun ji an ce lokacin da aka ce mala'iku da iblis su yi sujada sai mala'iku suka yi banda iblis kaga tun farko da wani musamman shekan ba mala'ika ba ba cikin mala'iku amma mala'iku aka umarni da su yi sujada to sai aka ce kuma sun yi banda iblis to ashe shi ma iblis ne yana cikin mala'iku sai dai kamar yadda ake cewa mika ilu azra'ilu shi ma sai ake iblis kawai sunansa ne to masu cewa mala'ika ne yana daga cikin makamansu masu cewa ba mala'ika ba ne suka ce a'a ai ta aka yi lokacin da muka ce mala'iku su yi sujada sun yi sujada sai dai iblis da yake shi ba mala'ika ba ne ba kalimi da jini dama a jari to kaga wannan ai ta ta fito karara akan cewa min al-jinni har yanzu dai masu cewa mala'ika ne ba su ba su kyale ba suka ce ah to ai al-jinnu da al-jinnu kalmar jinni ai bata kenan ai as-situr kenan to ai duk cewa mala'iku hakan suke duk a boyen suke kamar yadda shi ma mala'iku auna ɓoyin ke wasu kace a'a ai minar jinnanina masu aikin gidan aljanna kenan sunan su kenan mala'ikun gidan aljanna ma shi ɗaya na ciki za ma yau magana da annabi adamu sun yi abin shi aljanna suke aiki ma'aikatan ko da su aljanna ne za ka dai ake ta maganganu amma dai magana tabbatacciya dan adam wannan san tattaunawa ne ibn qayyim ya tattauna wannan magana a cikin wannan littafin nasa wannan zazu ma'adi to haka ne so ya zai duba amma da ce ingantacce mana shi dan ba mala'ika ba ne wasu ayoyi waɗanda ba kai tsaye suke magana a cikin jira annabi adamu ko ga mala'iku ko ba haka ba a gefen ayoyi sun tabbatar da haka na farko mala'iku la ya asuna Allah ma amara ba sa saba Allah in ya umarce su kuma suna aikata abin da ya umarce su da yana ciki da shi ma ya aikata ke a wannan hujja ta biyu shine Allah a cikin wannan ayar yanzu ya ce afatat takhuzunahu wa zurriyatahu awliya alihi za ku riƙe shaidan da shi da zuri'arsa shi shaidan yana da zuri'a mala'iku ba su da zuri'a aljini ne kawai amma dai lalle ya tabbata tunda Allah ya bamu labarin har ya shiga aljanna yana cikin aljanna to yana cikin mala'iku a zaune to abin da zai biyo baya tambaya to can da aka ce mala'iku su jada su jada aka ce sai suke sai iblisi to me ya faru yasa aka yi umarnin har da shi ko bayan shi ba mala'ika ba ne wannan tambayar za ta biyo baya to anan shine akwai ka'ida sahibul akasar ya gani sahibul akal idan mutum dubu ɗari ne anan da wani mutum ɗaya to in aka tashi sai a magana dubu ɗari ko yana cikin sai a maki cikin ɗaya kawai cikin dubu ɗari an gane saboda kan mala'ikun su ne dubu mutum waɗanda suke a wurin shi ɗan karin Iza ko ta shi ba a amma shi ya shi ya san da aka sai a jira har da shi aka ko da shi ba mala'ikun ba shi umarnin ya san ya haushi ko da shi ba mala'ikan ba ne shi yasa da bai ba aka ce bai sa ba kai ba amma shi ya san da shi ka ji a cikin amsa ya rasu Allah ai baka ce da ni ba to baka ji kuma ya yi wa Allah bijirere ne ba Allah ya za ka ce mun kaza Allah za ka ce mun kaza ba yayi ba Allah ya gaya mana to a cikin kun ji a ce ya to ka ce da ni ya san da shi din ya san da shi din to shine ففسق قال من الجن ففسق عن امر ربي افتتخذونه الله yace yanzu kwa rike iblis shi wannan iblis ku rike shi shi da aulu da zurriyarsa ku rike shi mai auliya masoya tare da kun san mabannaci ne kun san abin da yawa kasan ku annabi adam amma kai dan adam ka ga wai wai iblis shine shi da shi da zuriyarsa su ne abokan zuriyar ta fa ba wai sai aljini zuriyar ba shi shi ɗan yana da zuri'a guda biyu akwai irinsa zuri'a irinsa shekanu akwai zuri'a wanda suke mutane duk wanda ya kika tafarki shedan ya kulla alkawari da shedan shi na sani to zuri'a shedan ne to kakka rike shi auliya a wannan kakka rike shi abokin tafiya ba Allah ba to dai kakka ji shi wahu su alhalin iblis da zuriyar su lakum adu makiya ne gare ku makiyan kakan ku ne annabi adam Allah ki jita ni zalimi na badala da mutanyan azzalimai su mutanya ni da wani na a ce ka aji Allah ka ɗau iblis to wannan mutanyan naka ya sunan shi ai ba dama dama kai a ka ta ina ake gane mutum ya mutanya Allah da iblis ta inda Allah ya ce yi shi kuma iblis ya ce ba wannan ba abin da aka ce ai wannan za ka yi sai ka ɗauki abin da iblis ya ce ka yi ka bar wanda Allah ya ce ka yi ka mutsanye Allah da iblis ba wai sai ka ce iblis ne Allah ba shi ne ka mutsanye Allah umarnin Allah kana ji yana tsaye a kanka annabi na gaya maka kuma ka aje wannan umarnin ka ɗauki umarnin iblis wai dan lalacewa ta mutane ba a magana kafiri ko arni dama bai yarda da Allah ne cikakke yarda ba kuma addini yake da kai yana yi irin na amma a samu musulmi wai ya ce ni na gani a rubuce cewa mu fa mutanen mu wai wai shedan zure a shedan kenan shi wai mutumin ku shedan wallahi haka yake faɗa kuma an san mutumin kuma dai magana da wani mutum wanda shi ma yake wani yake ce wallahi ya san mutum unguwarsu kuma wani yana sallah to wani kusa yana ta ce ta kai wannan ka dinga kuciya kai mutumin ka shedan ne har ma to ya kai mutumin ko kai mutumin yanzu kun daina abotan ne ai ba ce wannan bisa lizalimi na badala
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ما أشهدتهم su shaidanu iblis da zuriyarsu Allah ya ce ai ban shaidar da su ban nuna musu lokacin da zan yi halittar sama da ƙasa ba suna nan ban halartu da su ba ba su nan ai wanda yake yana nan ka gayyace shi wani aiki shi ma sai yake yana da wani ruwa a cikin irin izza irin kaka shedan me yake shi ya ja batta da ubangiji yana nan aka tsammai yana nan aka yi kasai wala farka an fusihim ai yana nan aka yi shi kansa ya san lokacin da aka yi shi ai duk sani ba Allah ce wa waki kuntu muttaqil mudillina azda ni ban kasance ina rubon wani abokin taimako a cikin aiki na ba kwata kwata Allah baya gayyan wani zan yi wani abu Allah ya ce zo ka taya shi a a cikin halitta gaba daya ba na gayyar wani wanda yake batacce akan ya zama abokin taimako na wanda ba ma fataccen ba Allah bai da bai da bai bai da sha'ani akan sai ya taya shi ne kaza Allah shi kadai yake abin sa to ya ku ba ni da kuka san cewa shedan bai da ruwa na komai a cikin izza kowace iri ma kuma kuke bin sa yanzu aka tambaye ki kai eh to dan Allah ta me yasa kake bin shedan ya ma kai ya bin shedan yanzu da kace kai ga abin da Allah yake so amma kai ka san wannan abin da abin da ba Allah yake so ba shi ne yake so to kuma wannan kake so to kai ne yasa kake bin shaitan me hujjar ka kamar ba amsa ba ba amsa inda amsa ba ba ta wuce cewa saboda wannan ita zuciyar ka ta fi jin daɗi da shi ba kamar ka ce mutum ne yasa kake zina tunda ka san aikin shaɗan ne an gani kaga kaga ai saboda zuciyarsa tana da hazzi a cikin abin da shedan din ya sa shi tana da rabo to shi ya jawo ke ne to Allah ya kiyaye mu to
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم mm.
فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا to an fa shiga kuma cikin ainihin fage na rarrabewa an mun ji an tashi alkiyama sahu sahu sannan bayan wannan sahu mun ji an raba littattafai an ba wa kowa nasa kowa ya san halin da yake ciki to yanzu kuma nan an tashi har ma an je wurin da wannan zai shiga nan wannan zai shiga nan Allah ya ce wa yauma ka ambata ya annabin Allah me za ka ambata yauma ya ƙulun ranar da Ubangiji zai ce na zu shuraka iya lazina za amku ku masu bauta wa gunki masu bauta wa gumaka to ku kirawo shuraka iya su gumakan allazina za amku wanda fa kuke zato abokan tarayya ta ne inda ba shuraka iya Allah ya ce ba Allah ya bai da abokin tarayya wai a zatar ku da kuke cewa ina da abokan tarayya har kuke bauta musu to yau an zo ranar alkiyama gani ga ku ga su ku kira su mu ji su amsa su abokin tarayya a wani na du ku kira su wai kuma sai za ku kira su fa na da ku fa da auku sai ku suka ta kiran su mai bautar gunki wane gunki mai bautar wannan wasu mutane a kawai da suka wata wa mutane ba su ma duk suna wurin sai su shiga kiran su su wane su wane to sa an sa mahaukata ne su a gaban Allah fa da awun Allah ki sai su kira su falan ta jibu lahu ina babu amsawa ai ba ba wanda zai amsa ai ba Allah ai a lokacin dama Allah na ƙarya ne a nan duniya su ma sun san ba Allah bane su karunan su wanda suka yi gama din abota musu daga irin masu hankali irin mutane ai sun san ƙarya suke yi sannan kuma sun bayyana gaban Allah to ran kira su je su amsa فدعوهم فلا يستجيب لهم سنة كلاسي باب أمسى بس أمسى مسبا الله يقول جعلنا بينهم موبقا يا مكسن أكامي سوما سبو سب da waɗanda ake bautawa muka sa musu wani wadi na jahannama wanda zai za su halaka gaba ɗaya muka halaka su so ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا rannan war almujrimunan nara ga ga kafiri ga arne mara kunya ga wuta Allah da yake cewa babu ita ina take to ga su ga wuta ar almujrimunan nara fazannu annahum muwaqi wa zanna anan bi ma'ana alimati sai suka tabbatar da kuma ba inda za su je cikin ta hanya ce dodar kamar a ce hanya ce yanda ake nan hanya amma an kasa ne duk na cikin nan hanya ya san nan zashi na can hanya ya san can zashi ba yadda za a ga nan ya dawo nan to zannu kenan suka tabbatar da cin tafiya ake ba su karasa ba amma sun san inda za su a zannu annahu waqiwa sun san masu fada cikin wuta ne walam yajidu anha masrifan sun san ba su da wani gudu ba wani ma mabauda za su bauɗewa inda suka dogara in tabbata sai shiga sai shiga wuta to wannan ita ma wata azaba ce ai wannan ita ma wata azaba ce kafin ka shiga inda za ka mummuna inda za ka kuma ka ɗau hanya kuma ka san ba makarkata sai ka je to tun a sannan ma wata irin azaba kake ciki Allah ya shi to ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل أنكم الله ينا جايا من مؤمنين ينا جايا من فائدة الجند وأن أبن دمك دون مثل me ya fa'idar wannan duk abin da muke ji na rayuwar da Allah zai zai kasantar ga muminai ranar alkiyama da waɗanda ba muminai ba ranar alkiyama me ya amfanin wannan tasriful bayani Allah ce laqad sarrafna mun fita dukkan abin da za mu buga wa ɗan adam na misali ya san yadda muke ya san yadda yake gabata ya san me yake gabatar sa sarrafna fi hada alqur'ani a cikin wannan qur'ani ne mun bayyana kowane irin misali wanda ɗan adam zai gane kansa yanzu din nan mun baro misalai mun baro misalin mutum biyu kafiri da mumini masu gona din mun baro an buga mana misali akan rayuwar duniya gushewar ta ga yadda yake an gaya mana yanzu ga yadda lamarin zai zama a tashin alƙiyama kuma mai wannan maganar ya gama shirin sa tsaf sai ya tar da shirin kawai to idan dan Allah duk ka ji kace kamar baka ji ba to sai sai ne kuma yayi abin da ka gani kuma sai ne sai ka gawa kanka Allah ya ce mun buga dukkan misali a cikin wannan alƙur'ani ni hankali sai hankalka kuma muna cikin gidan da zamu yanzu hankalka wanda zai gyara muna cikin gidan gyara kuma yanzu ga duk da Allah yake gaya mana wannan sai yake kuma ai dai duk da na riga na gaya muku wannan ko duk wanda yayi sai na kama shi ko da ya tuba to ai na ga misalin ya zama da yi ba fa'ida a wurin to amma da yake faɗa haka yanzu nan ba sai ka je gida ba ba sai ka tashi daga inda kake ba zuciyarka ta shaga ta kalli ubangijinka ka ji tsoron abin da yake gaya maka ka ce Allah kai abin tsoro ne wannan abin da kake faɗa tsoro Allah na tsorata na tuba ka gaba samu ba zan ƙara ba na dawo ka dawo ɗin ka yi amfani da waɗannan sarrafa na ne kulle matsalar ke nan wallahi za ka samu Allah yana mai gafarta maka yana yi maka rama ashe muna fage na gyara kuma ana cewa mu gyara ɗin kuma ga shi duk muna ji amma sai Allah ce wa kana al-insanu akasara shay'in jadala ai wa kana jadalu al-insani akasara jadala min kulli shay'in jadali dan adam ya fi kowa iya jayayya da musu da taurin rai da tsayawa da dagiya Allah ne dan adam ya san haka kuma a cikin halittu na Allah dan adam ya kowa iya musu ko mutum ba wai sai abin da kawai yanzu in ba sa abu duk abin da za a ga makara da abin da za dawo ba shi ne zai duk abin da za a ga ba eh ai saboda kaza to jayayya an adam ya ke jayayya sai dai kawai wani zai jayayya kan daidai wani ba daidai ba wani kuma zai yanzu kafa hujja yanzu ka je yanzu ka taba musamman Allah kiyaye ka ka samu wani malami ka ga wani abu ya da barka ma yanzu ka ji duk hujjoji kuma ko ba daidai ne ba ya san zai ja maka sai ya kama wata hujja saboda iya tsaba jayayya jahilin ma ya iya wannan baro malami ko an ce wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya da daddare can da kafin asuba sai ya fuskanci cewa da Ali na bi tsarin da Fatima ƴaƴansa sun yi bacci ba su tashi suna sun sallar da ba sai ya je sai yake kira yake kira sa ku tashi ku tashi ba ku tashi ba har yanzu sai wallahi ubangiji ne wanda yake rike rayuka shi ne yake musa wa farka ba yanzu sai annabi ya rubuce shi sai ya wata da lisan aka fara sai inda da ba sai muka musu wannan aya dan adam ina da abun faɗa a cikin komai eh ne kun ce makara muke kawai Allah ne ya rike ransu ya tashi ba
so وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما منع الناس أن يؤمنوا Allah ya ce ba abin da ya hana mutane su imani imani na gaskiya in ja ahumul huda musamman mutanen makka su qurayshawa ba abin da ya hana su imani lokacin da aka ce su imani lokacin da shari'a ta zo musu shine alqur'ani ko ko lokacin da annabin alqur'ani ya zo musu ya kira su ba komai ya hana su imani ba ba kuma komai ya hana su an yi yastaghfiru rabbahum a ce su nemi gafar ubangijinsu ba illa an tafiya musu nasul awwalina sai wai to suke yi annabi na ce musu za a azabtar da ku za a halaka ku idan ba ku wannan ba so suke yi sunnan mu irin ta farko ta zo musu me sunnan Allah irin ta farko a sunnan Allah irin ta farko duk wanda ya ki imani annabi yayi yayi aka ki imani sai ya kare garin gaba ɗaya da wata azaba sai ya halakar da su to so suke su ma sai sun ga halakar ga daga au ya ce humul azabu ubalan ko kibalan so suke sai azaba ta zo musu mu'amalatan ga su ga ita ai wannan ba mu yi wa al'umma annabi Muhammad wannan alƙawarin mun janye wannan sunnan mu ta farko irin wannan akan annabawan baya da al'umma baya take in suka ki a halaka su amma al'umma annabi Muhammad ko sun ki ba za mu halaka su ba za mu yi dakon su in za su tuba su dawo su dawo idan ba za su tuba kuma sa zo su same mu shi ne ƙa'ida ta annabi al'umma annabi Muhammadu wanda duk ya zama ya bi Allah ya ya zuba ga shi ba da Allah ya bi ta ji halakar ba irin ikrama dan Abu Jahl babban sahabin annabi zan kuma Abu Jahl ne baban sa to da Allah da an halakar da Abu Jahl din yana Abu Jahl din sa kafin a haɗu ikrama din fa da ikrama ya zo Aljabi Muhammad Allah ga duba annabi Muhammadu yana jinkirta musu dan a samu wasu waɗanda za su imani su su yanzu Khalid bin Walid wani irin abubuwa ne da yi na tsayayya ga addinin musulunci ba amma da ya zo ya shigo musulunci ko fa jagoranci nawa yayi a cikin addini yana fasa yaki inda yake fasa wani zai fasa zai wuce tare da sabon manzon Allah ai ka ga wannan shi ma saurarawa din kai akwai hikima ta Allah a ciki to dan haka wannan shi ne bayan wannan sai Allah ya kuma ya kawo za mu shiga aya da Allah yake lallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kai ya damu da kafircin kafirai mu je mana وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين Allah ya ce ba mu aiko manzanni ba aikin su shine sai su gargaɗi gargaɗi kuma su yi albishir kuma su yi gargaɗi su gargaɗi kafirai ni albishir da mumini ka bi Allah ka riski Allah kana mai farin ciki ka ƙi bin Allah ka riski Allah kana mai haɗuwa da abin da ba ka so haka manzanni aikin su kenan wai jajin ladina kafaru bil batili sai kafirai suke jayayya da batili wato jayayya akwai mai kyau akwai mara kyau akwai jidalin bil batili akwai jidalin bil haqqi to su kafirai jidalin bil batili suke yi sai kafirai suke jayayya da kiran manzanni har suke cewa ab'athallahu bashara rasula to yanzu mun ji yanzu sai a ce a tashi aiko Allah ne mun ga Allah ne ya aiko to yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko ga mala'iku ya rasu gagga gagga ya zo su gaya mana sai a tuko mutum wanda muka san shi kuma ce shine manzo wannan kaga jidali ne jidali ne bai batil wannan amma wani lokaci jidali yana zama bil haqqi Allah ya ce suna yin wannan ne li yudhidu bihi al yudhidu bihi al haqqa dan su kautar da hanya ta gaskiya su bata da wannan jidalin nasu su bata hanyar gaskiya shine alqur'ani wa takazu ayati liki ayoyina shine anna alqur'ani da abinda ake gargadin su su rike shi abin yi wa izini kana cewa za a tafi alkiyama saura kwana nawa abu izini kenan kana cewa za a yi azaba to ran yaushe kuma za ta zo suna ta gaskiya suna ta izini ga manzanninmu Allah ce wa man azlamu ba kai babu wanda ya fi zalunci wa ya fi zalunci babu shi irin wanda mimman zikira bi ayati rabbihi fa arada anha irin wanda aka tunatar da shi ayoyin Allah sai ya ko oho ya kai ya kauda kai daga barin wannan ayoyin Allah wani ne ya zalimi da yake wannan to nan kaga magana kafirai nake yi amma ba kafiri bane kawai cikin wannan ba wanda ya fi zaluncin kansa irin wanda za a ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce kace malam ka za ka gawa ya gawa Allah da annabi a rasta an ha malam kai ko ka so idan dai abin da ka faɗa abin da ake gaya maka Allah ne yace annabin ne yace sai kai da wuya a kallame ki ga abin da Allah ya ce da annabi ya ce shi kenan ka kubuta ba wai abin daidai ne kai ka sani wai amma kai wannan shi zai gaya ma Allah da annabi to to Allah ne zai gaya ma kansa da annabi da ma wani ne zai gaya ma Allah da annabi wannan sai ka mutane su kula da kyau wallahi suna fadawa cikin halaka irin waɗanda mutan farko suka fada na kalmomi amma ba su san hakan ba dan haka Allah ya ce ba a zalimin da yake zama a zalimi irin wanda za a gaya masa Allah tunatar da shi Allah tunatar da shi ayoyin Allah fa a'rada anha kuma ka duba abin da Allah ya ce zikira bi ayati da yace ayatin lahi ba ayati rabbihi sai ya karo sunan rabbu ka tuna ko wanda ake gaya maka rabbuka ne ba ake gaya maka ya ce kuma a ce ka kauda kai hadarin yayi yawa wannan sai ma kaddama ta dawo kuma mutum ya manta abinda hannayen da suka gabatar a nan an yi sinaya ne wato akan hannaye zatin kansa mutum ya manta abin da shi ya gabatar na ayyukansa munana yanzu dan Allah kamar yadda nake faɗa da za ka ɗauko biro shekara guda ma in kana ɗan shekara arba'in ko hamsin da balaga ma da ka zama mutum ko shekara ashirin ma to ka ɗauko za ka iya lissafa abin da ka yi munana wanda ba daidai ba na kuskure banda wanda ba ka sani ba wanda ka sani ita ta zo za ka ɗauko tun daga na magana da na kallo da na taɓawa da na shiga da na fita ai ba kyau to dan adam yana manta abin da ya gabatar kuwa to shi Allah ma kana rabbuka nasiya Allah in ka manta shi wanda kai wanda manta ba ka ta neman gafara kawai Allah Allah ce inna ja'alna ala qulubihim akillatan haqiqa mun mun sanya akinna al agadiya mun sanya rifari ke an yafqahuhu akan masu fahimtar qur'ani su fahimci al qur'ani waɗannan shi ba su fahimce shi ba saboda rufin da aka sa tsakanin su wa fi adanihim kuma a kunnuwan su akwai waqaran akwai aisikilan akwai nauyi da ya hana su ji irin ji da ya kamata yi wa al qur'ani kenan duk wanda aka tunatar da shi al qur'ani kaga bai karkata ba ya ji abin da ake magana to ya samu toshiya da ake faɗa ɗin ana duk wanda aka kira da shi da alƙur'ani na Allah ya ji bai girgiza ba to an sa wani hijabi tsakaninsa da fahimtar zancen Allah to kiyaye kanka wa in tad'uhum ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan da zaka kira su ko ka ci gaba da kiransu a ilal huda zuwa shari'a falan ya hata du idan yayin nan ko ba za su iya shirya ba me yasa ba su shirya ba yo ga a kinnatar da a gadiya ai ba za su ba su shirya ba wannan yana nuna cewa ba waɗanda Allah ya riga ya sa musu su santi cewa tun a azal ya san ba za su shirya ba su ne an Allah ta ba mu bane to abin da ya ga nake ta gudu mu karasa wannan da mu je wajen to jamun ka ɗaya da ta je waye ya gama abin da ta sai waye wuce bai
وربك الغفور ذو ba ma الرحمة kike nan ba la an kwana din eh bi ta ji da rahama din dama da ayoyi biyu da mun kai su to za mu tashi magana kisar annabi Musa da Hajji ayoyi biyu waɗannan daga wannan da ta gaba a sun shi ne sai zama kamar shi kudan haka ne zama shi ta ɗin ne saboda za mu tashi kaf daga nan za ta fara ita kuma so so samu a ce ita ma kan mu kwana a daji a ce kaf sai mu gaba yaya to shi ke to za- za mu je to
وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا wa rabbuka irin wannan fa in kana jin sa wallahi ko mu muna jin daɗi bare ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka yana kallon sa Allah ubangiji duk halitta ne amma sai in ya tage ce wa rabbuka ubangijin ka kamar shi ne ubangiji shi ne kadai ba wannan sallallahu alaihi wasallam wa rabbuka ubangijin ka ya rasulullahi algafu sunan sa kenan sarki mai tsananin tsarkake mai gafara fa'ulu ne sarki mai sarki mai tsananin zubabbiyar rahama rahamar da take tsarara ta ko'ina shi da albasiri ya faɗi azaba kala kala a baya to kuma anan zai wa kansa takin rahama ina mai neman ta ya zo kenan ubangijinka algafuru sunansa algafuru zur rahmati ma'abucin rahama algafuru daban zur rahmati daban to in ka hada su gaba daya kuma to kowane gidansa daban to kowane gidan ka shiga kasha in ka shiga gidan gufuranu kasha bare kuma ka shiga gidan rahamatu Allah ya sa ma cikin Allah ya ce dauyewa ke zuhum da Allah zai rike bayi bima ka samu da abin da suke aikatawa da ajalla da hukumar azab da atake ya kama su da azaba a ce yanzu yi ai maka to ai da babu kowa kenan a a ce duk sako in kai a danke ka a sannan yaya to saboda rabbukal ghafuru dhur rahama shi sa bai haka ba shi ma abokin rahama ne kuma shi al-ghafuru ne da zai danki mutane bi ma kasabu da abin da suke aikatawa da ya gaggauta musu azaba a cikin a cikin duniya bal Allah ya ce bai Allah bai nufi yin haka ba me yasa lahum mau'idu suna da wani fage na ran alkiyama da bai yi haka ba ba kuma ya fasa yin komai ba dan kan kuma ka shantake ka ce bai azaba ba ko ba zai ba a'a bayina da wani ma'alƙawarta lai yajidu min dunihi mau'ila idan sun je wannan ma'aukabartar suka yarda suka je gaban Allah ba su tuba ba ba su shiga cikin rahama na sama dan tuba a wurin Allah ana ake yin sa kai da za a yi tuba ranar lahira waye da waye bai da bakin tuba ai wanda yake kowa kafirci ne cewa rabbu kuma na alama shi za ka ji zai fara tuba mu ai kowa da sai ya tuba a'a tuba ana ake yin sa dan haka Allah ya ce suna da inda za su je aka ma'alƙawarta wanda in sun je ba su da maguda ba su da mafaka sai wurin mu kuma a rannan ba za mu tafi su ba in sun bace dan baka je wa Allah da kalbin salimin ba so وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى Allah ya ce kaga ai Qur'an awwalina alƙaryu da suka wuce na baya a halakana ha halakana ahalaha mun halaka duk waɗanda suka wuce wanda suka saba mana to ba mu ba su sha ba inda Allah mun halaka su me yasa lamma zalamu yayin da suke zalunci kamar adawa kamar samudawa kamar mutanen annabi lutu duka an share su saboda ba su zo da daidai ba amma ku an kyale su ana nufin su ba kafin a kama ku وجعلنا لمهلكهم كل مهلك لمهلكهم sai muka sanya ga halaka su da aka yi idan ya zama manzarin an zaba shi zuwa mafa'uli kenan ai wa ja'alna li ihlakihim mawida sai muka sanya su al'umma da wani halaka din baka ba ko al'umma na wannan muna da alƙawar ma'alƙawarta akwai lokaci da za ku zo ku same ni ko ba halakar da ku ba to ku zo inda za a zartar da ku idan ba ku daidai ba to kaji wannan shine a to kaga daga nan sai wa in qala musa li fatahu atina gada ana da kadlaki na min safari na hada na saba nan ta fara